أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقدار العظيم كذاك أبو العباس أحمد سيدي كذاك الجنيد السالك العلم الخرق وكم بينهم أو بعدهم من محمد وعبد بنور منهم يهتدي الخلق قد اقتبسوا من ضوء أحمد فارتقوا ذرا قنن في المجد ما فوقها فوق فيا رب هب لي حبهم واقتفاءهم وفوق وثاقي وليزل أني يرقون وعن كلهم هب لي تمام وراثة بفعل يحاكي في لهم وكذا خلق بجاه رسول الله أحمد سيدي وزينة كل الناس من خلقه الرفق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها مني إلى العالم الرزق عليه مع الآل الكرام وصحبي صلاة بها يبقى لي الدك والمقول هكذا درجة من دار العظيم نعم بأمنت با مو مو ما منت ساتن da wuce mun yi tsammanin mun iya wani harafin na harfin kafi ta muka shiga rasumiya harafin da ke bimin muka yi da shi to daga baya na tuna ban yi da sa wannan ba shi to lalle ne mu dawo mu yi da sashin ya sai mu ci gaba mun tsaya ne da muke bayanin wato cikin kamanta cikin harafin nan shewa yana yana yana faɗi yana cewa wahalai ta ta hubu ghairu muhammadin fa hubu si wani ma'ayin amayatu wal fusku yace wai shin wani san wani ma ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana yiwa kai son wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba komai ne ba sai makanta da fasikanci to amma sai shawai to ga cewa sai ce a siwa hu ba al bi al al mustafa wa sahabihi wa man kana siddiqan mata hasan asra salaku sai dai in san alayen al mustafa ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sabansa da duka wanda ya kasance ma'abucin gaskiya da haye duwansu mutane yace wannan hanyar su mai kyau ce tabarkin su mai kyau ne su ne fa maliku wato imam malik da imam abu hanifa shine wannan umanu ahmadu da imam ahmad bin hanbali kada shafi da imam shafi ya shehu ya zo to nan ne mun ketaro wannan kuma shehu ya zo ya ce kaza kaza ka abul abbasi ahmadu sayyidi muna bayani bisa wannan ne lokaci ya mana a halin sa lokacin sallah ya muka dakata wato cikin wa'anda shehu ke hudin to soyayya su ta ma soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu maulan mu shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu annabi amina quddusi ruhu muna cikin bayanin wani abu dangance da sunaye a irin maganar da suke cewa likulli mar'in min ismihi nasib min ismihi nasibu kowane mutum yana da wani rabo daga cikin sunansa sunan nan na mutum to ba an rasa ba wani rabo daga shi cikin mutumin na to wani abubuwa da wanda tarihi ya tabbatar da wannan abu ne waƙi ya tabbatar da shi duk wanda za gani mutum mai sunan kaza to in za ka tsaya kalo sai ga bai bar ko halayen shi ko wani hatta da halittan wani aka sa mai sunan wani sai ya yi kama da sunan wannan sai ya kama da halittan wani tauna aka san yaro haka sadace haka to da yawa ma dai abubuwan da suna da yawa gaskiya sai dai in babu da ishara dai a faɗi wani daga ciki kaɗan daga ciki irin babansu sayid bin musayyib ya ce ya faɗi kakansu ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya tambaye sunan shi ce sunan shi hazanu annabi sallallahu ce mai a sahalu dai sunan ka sahalu yace a shi bai canza bai canza ma kanshi sunan da mahaifin shi sun yame ka bar shi da kayan shi wato hazanin nan kaga bakin ciki da damuwa to ma'aiki sun zama ya sanya mai koko abu dai wanda mai kaushi dai kaushin lamari to annabi sun ya sanya mai sahalu sauki ya canza mai da wannan bai karba ba aka bar shi shi kanshi ibnu musayyib yake faɗi yake cewa wannan hazunan irin wannan da abun kama da bakin ciki ko wannan kaushin yanayi da da dabi'a bai gushe a cikin mu ba mu ji ba ga shi shi ga nake wani ce bai wannan abu bai gushe a cikin su ba to irin wannan babin ne nake faɗin a duk wanda zaka same da in zaka same suna Ahmad Tijani to za ka ga abun mamaki saboda abubuwan mamaki da Shehu Tijani a rijata Allah ya yi masa a wannan kenan kazaka junai kazaka junaidu saliku haka nan junaidu salik imamu junaid wanda ake ce mai imamu ta'ifa a sufiya shine ake ake ake cewa shine jagoran sufaye ilimin sufanci ya fantsama duniya ne da gare shi silsila ce tun daga sayyidina ali da su hasan al-basri su ma'ruf al-karhi su sirri sikri hatta ta zo dai ga shi imamu junaid salik da gare shi sufancin ya yaɗu duniya yaɗuwa mai yawa saboda haka ake ce mai imam a fahimar sufiya al'ailamu wanda shi ailamu ne ailamu kin yana cikin ma'ana ailamu albiru gazirul ma ko wato rijiya mai ruwa mai ruwa da dama mai wasu suna kara mata da yalwa ma mai yalwa mai ruwa da dama wani suka ce kai baharu ma ake ce ma bahari kogi ake ce ma ailam eh to duka da wannan manoyi nashi dai alkhirqu kuma wanda yake shi azzakiyul karimu mai ga kaifa hankali kuma ga karamci wa kan bainahum shewcin da yawa aka samu tsakanin su au badam ko bayan su min muhammadin wa abdin bi nuri minhum yatadil kharqu min in ka doka ga iya ce koko tana nuna tana in ka ce min muhammadin tun daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa abdin bi nurin minhum ya tadil bi nurin minhum ya tadil khalq in ka doka wannan wawun ka doka wawu ce bayaniya ce da yawa aka samu shewa ke tsakakanin su ma da wanda suka zo bayan su tun daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa abdin da da kuma bawa wai ana nin bayaniya ce an wawun atafikin ne bayani ne kama wanda shi annabi Muhammad sallallahu wani bawa ne wanda bi nurin minhum wa'annan wanda suka zo tun daga annabi sallallahu alaihi da haske ne da gare su ya hata da kargo halitta halittu baki da suke shirya a koko wa kan bainahum aw ba'dahum min muhammadin wa abdin bi nurin minhumu ya ce dai khalqu wannan min muhammad kin duka dukansu sun zo ne suka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi duk wanda ya zo ka yi koyi da shi ka ɗauka rike halayen shi in ka tafi din da ka je shi kace shi ake gani idan ka zama almajirin wani din da ka tafi kai a ganka an ga wancan to shine min muhammadin saboda haka masu kai an ce wannan ko wani abu a ta danganta shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a ce mai muhammadi ne muhammadi to duka wa kan bainahum aw ba'dahum aw ba'dahum min muhammadin wa abdin kuma da za ka samu bawa da yawa kake samu bawa ciki irin wanda ke salihin bawa bi nurin minhum ya ta dil khalqu da wani irin haske ne daga gare su halitta ma suke shiriwa gaba ki da to wa'annan kai duka sun cancanci su a yabe su ba komi ne ba an yabe su ka duk taba su min dawi ahmada dukansu sun dosano haske ne daga cikin daga hasken mai suna annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna ahmadu farta kausai suka daukaka suka wa suka yi sama suka matsayin su ya sama me suka hau farta kausai suka hau saman zura konanin kololuwa kololuwan tozan konanin kololuwan duwar watsu jami'i na kunna ko sun ce ake ma qimma saman dutsi saman dutsi karshen sama wanda in dutsin yayi tsawo ma akwai duwar duwar watsun da gida gizagizai kai kace nan sama suke zama a wajen wani su gizagizai suke haduwa sama to ruwa a sama su sun dokaka ne tsoro ruwan sama tan saman sama filmajidi sama wai ta mine ne yace fil majdi a cikin girma ma foqa ha foqu saman su wannan saman da suka hawo saman ta babu wani sama kuma fa ya rabbi sai yace ya ya ubangiji habli hubbahum kaman kyauta da soyayya su waqtifahum da koyi da su wa fukka wiz wasaqi ah shine iktifa shine bibiya ba bibiyan sawun su bibiyan su koyi da su wa fukka wasaqi kuma kasance darmina wal yazul anniyar riqu a arriqu bauta wal yazul anniya ya gushe daga bari na duk wani abu an ce duk wani abin da duk wani abin da kake so duk wani abin da kake so kana zama bawan shi a to saboda haka babu wani abin da yake cancanta a so shi sai Allah tabaraka ta'ala in ka so Allah ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi nan ne kake samun yanci to shine kamar wani kinaya ce ta Allah ya ba mu soyayya ta sa soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an kulle mu habli tamaman wirasatin sai yace kuma ka bani cikar wirasa an kulle mu daga kowannen su duka wannan aka ambata sai wace ka bani su kawwira sa bi fi'lin yuhaki fi'lahum da kamar wata irin gado ne za a mani za a bani nasu sai wace da aiki wanda yake kama da aikin su wa kaza khulqu kuma haka nan dabi'o'i wannan wanda kaza nan tunda an an faɗi a tun daga alayen manzo Allah sallallahu da sahabbai da wanda suka zo imamai mujtahidai da kuma waɗanda suka zo shugabannin sufanci wannan kowanne ne in ka ji aikin su aiki ne kuma ɗabi'o'in su ɗabi'o'i ne kuma shi da mun koyi duk ake nema a yi da su ba kawai ana sai kana musulmi ba kana kana musulmi amma kuma ɗabi'o'inka ba na musulmi ba kana cewa kai masoyin sahabbai ne amma halayenka ba irin na sahabbai ba kana son bayin Allah amma halayenka da ayyukanka ba irin na bayin Allah ba wannan abu ya zama kaman da awace mutum yake ba bai da hujja su cikin su misali sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani bawan Allah da mai Harisa bin Nu'man yana cikin badari ne mutumin Madina ne ya yi da shi aka yi yakin badar da shi aka yi an ce a gazo Hunain san mushrikai sun yi wa musulmi wani kwantan bauna ne suka a wani kwari suka musu atata haka suka ta musu ruwan kibai to duk wanda suka tauda mun dake akwai sababbin tuba da yawa duk suka musulmin duk suka watse an ce mutum tamanin suka wanzu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to cikin mutane tamanin da suka wanzu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai shi Harith bin Uman wannan bawan Allah duk da irin baiwar da ya samu dan yazo na 80 kin malaika jibril da yazo ya da ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace a Allah ya ce wa'yannan shi ke ɗauke da nauyin arzikinsu da na iyalansu a aljanna a hida musu wa'yannan Allah na ɗauke da nauyin arzikinsu da na iyalansu a aljanna wata irin baiwa ce ta musamman ai shi arziki daman ko a duniya ma kowa na kowa ma Allah ke dauke da nauyin shi Allah tabaraka ta'ala cewa wa ma min dabbatin fi zardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarra musawda ai duk wanda kaga yana tafiya kan doron kasa duk wata dabba kowanne ne ke dabbatu kullu ma dubu alal ard duk wanda ke taba kasa yana yana dawo kasa yana tafiya arzikin shi na a wurin Allah Allah ne ke ciyar da shi to amma wannan da aka wade su aka wadu wannan wani alama ce ta girmamawa ta kimantawa ta cewa kuma da ba su garanti cewa su yan aljanna ne da ai wai da su da iyalansu arzikinsu na na a wurin Allah Allah ya ɗauki nauyin arzikinsu a aljanna kenan da ya su yan aljanna ne garanti ce ta annabi cewa mutum wannan suna da garantin aljanna amma duk da hakan nan aikin su yake son bada misali wannan ba wannan karshen rayuwarsa ya makance baya gani amma sai daga ɗakinsa yasa ya sa wani zare wanda daga zaren daga bakin kofar ɗakin shi daga ɗakin shi har ya zuwa bakin kofar farfajiyan gidan shi bakin kofa in sai ya zo daidai bakin zaren na inda ke zama daga min musallahu daga inda ke sallah akwai inda yake keɓance ke sallah a ɗakin shi daga nan wurin ne ya zaren wannan ya kai shi har bakin kofa ta farfajiyan gidan shi in ya aje kuma da biyu nan jikin jikin wannan zaren in mai bara ya bara sai ya damtso da biro ya taho yana bibiyan zaren nan har sai ya zo bakin kofa ya mika mai yan gidan suka ce haba na kafi ka haza mun yi san ma duka wannan ba sai kai wannan sha wannan ba yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kolo almuna munawalatul miskini taqimu mai takaso yace naji manzo Allah tsiya da mun Allah tabbata gare shi yana cewa miƙawa miskini da hannu ka bashi sadaka da hannunka da nashi wannan yana cikin abin da ke kare mutum daga mummunan cikawa irin wannan mutane wanda suka samu garanti irin wannan bi ba gani garanti na aljanna guda nawa ya samu wanda yakin badar su an ce musu ma da abin da za su aikata su aikata Allah ya musu gafara ya yakin badar yana cikin mutanen Madina wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke son su ansaru yana cikin abubuwan duk da ya gashi nan ga har wannan mutum 80 da suka tsaya ga albashir inda aka basu na garanti na aljanna amma sun samu wannan amma yake aiki tukuru yana tsoron abin da zai jawo mishi mummuna cikawa wannan shine irin aikin su wa fi'lun ya hayaki fi'lan kenan wa kaza khulqu haka nan yanzu daga cikin su Imam Junayd an gan shi bayan ya wafati ai ma fa Allah bika aka ce ya kuma kai ya Allah ya da kai yace ai tahat tilkal isharatu da wa faniyat tilkal ibaratu wa duk yake abun kalmomi shi yadda wasu kalmomi ce da wa'annan ibarorin ko halaka ta har tilkal ulum duk ilmomin da kuka sani da isharori da ibarori duk wanda kuka sani duk sun bace duka sun bace yace ma nafa'ana illa ruqayatun kunna narka'u fi sahar yace ba wani abin da ya amfane mu sai wa'ansu ƴan raka'o'i da muke yin su a ƙarshen dare lokacin sahur to wannan duk da cewa malama sun yi maganar shari suna cewa irin su imamu junai da salik ba wai abin da za a iya fahimta daga cikin wannan ba abin da ya amfani shi in yi sai wannan saboda aiki ne wanda ake yi shi shi duya man galiban wanda ake zaka da wannan lokaci ne ba wani zancen wani riya a ciki sauran kuma bayanai da ilmoma da sauransu wani abu zai iya ratsa a ciki Allah kuma ya ki karba to duka an ce dai a'a wannan dan ya zaburar da mutane ne su kama hanya ta gaskiya musamman raya dare yadda raya daren ne yake babban lamari yake yake abin da bayan Allah suke riko da shi sosai kuma yake tsiratar da bayan Allah da yawa an rawaito wani yana cewa da in har mutanen aljanna suna jin daɗin da muke ji da daddare cikin nafiloli da muke yi yace kai lallai to lallai suna fasa kan rayuwa mai daɗi in har ƴan aljanna suna ji abin da muke shi wani ko yace da shekara arba'in ba abin da ya bakanta mini ba abin da ke sa ni bakin ciki sai bullawan alfijir da shekara arba'in wai daren kawai shi dan ya mai kaɗan da alfijir ya fara sallah ya fara sallah kawai shi zai ji sai alfijir ya keto ko shi kenan nafila ta kare to irin wannan shi ne irin ayyukan da wa'annan ayyuka nasu wani shi ke cewa Allah ya ba mu gadan su a aikinsu ɗabi'o'i kuma ɗabi'o'i a ta da imamu jirai saliki nan da muke faɗi ina faɗi abinda na karanta cikin bugatu tafi da ya kawo kisa wata rana almajirin sheje maka da ya dawo almajirin nashi saboda ya san tawadu'un malamin shi ya san yanzu malam ya ga damai ya je ya same ni gida ya ziyarce ni saboda na dawo daga shi yace to bari ya fara ma zuwa gidan malamin tun kame ya je gidan shi sai ya je ya samu malam ya gaida malam ce imamu shi bai sani gashi Allah ya dawo da ni daga haji kuma alhamdulillah yace to shikenan su gaisa suka yi abin da ya dace ya koma gidan shi kuma daga baya kawai sai gashi imamu shi ya zashi ya same shi a gida ai sallama wane ne gashi shine ah ya ta malam ni fa na je gidan ku ne saboda kai in dora muku wannan nauyi a ce sai kun zo ku ziyarce kun ziyarce ni sai ce eh zaka fadlun minka wa hadha haqqun lak yace wannan abin da kai wata fadala ce da gare ka ka je ka same ni gida amma nan kuma haƙin ka ne kai balaguro ka zo in same ka kai ma in zo in gaishe ka irin wannan dajiyoyi na na na tawadu to irin ayyukansu da ayyukan ayyukansu ma kyawawa da kuma ɗabi'unsu kyawawa su ma suna da yawan gaske sai a wuna ana yi a kwan ana yi bisa kan kuma ga ga haɗin nasu ga daɗin waɗi ga ga ga ga ga kyawansu ɗabi'oyin nan sai dai kuma kullum muna gudu ne da da lokaci a wa fi'lun yahaki fi'lahum wa kaza khulqu bi jahi rasulillahi ahmad sayyidi ina ina roƙon wannan Allah ya mini wannan shawace dan alhurman ma'aikin Allah mai suna Ahmadu Sayyidi shugabana wa zinati kullin nasi wanda kuma shine adan dukkanin mutane man khuluquhu rifqu wanda sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam dabi'an shi shine rifqu shine sauki saukakawa sallallahu alaihi wasallam warbina aisha da lana da lana tana cewa ma khuyira baina shay'ain illa ikhtara aysara wa ma lam yakun isman annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta bashi zabi tsakanin abu guda biyu sai ya zabi mafi sauki daga cikin su matakar mafi saukin nan ba laifi bane ba saban Allah bane a cikin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana son sauki yana cewa wata rana yahuda na suka suka shigo su maimakon su sallama assalamu alaikum sai su ce assalamu alaikum assalamu samun nan mutuwa ce abin da ake ce aminta Allah tabbata a gari sai ce mutuwa ta tabbata gari ku suka suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam to wurin mu ne Aisha ta ji wannan sai ta hasala ta maida musu wa alaikum samu wal la'natu wal Allah mutuwa ta tabbata gare ku da tsinuwa da kaza kaza sai ai wurin mu ne sai annabi sallallahu alaihi ce mata ya Aisha ya ne na hadisi ke cewa ya ce ba abinda ma min shay'in babu wani abin da cikin shi aka sa mai sauki ba ce sai ya kawata shi saukin ya kawata shi kuma ba taba zare sauki daga wani abu sai abin sai rashin saukin nan ya bata abin nan yace ya ma'aikin Allah baka ji ba yanda suka ce ma ni yace yana ji ni ko na ce musu wa alaikum shikin ce mun sai kuma gare ku abinda kuka ce kuka mun adda to kuma gare ku shikenan ka mai waje za ku sai hadisi ya sun sura yanda kuka muni haka nan abinda kuka kuka kuke nema gare ni to ya tabbata gare ku shikenan abu ce abu ya wuce a to haka dabi'an annabi sallallahu alaihi wasallam yake dabi'an dabi'an sallallahu alaihi wasallam sauki baya son duk abinda zai kuntata wa al'umma yana cewa laula an ashuqa ala ummati la amartum bis siwaki inda kulli salah ba dan kan sauƙa ma al'umma ta ba da na umarce su da su rika sawaki yayin kowace sallah wata ruwa lokacin kowane alwala kowace alwala da koko kowane lokaci da sai sai su rika yin asawaki to saboda ka a sauƙa saboda ka ka a tsananta ya zama dai ba wajibi ba mustahabi ne a rika yi a duk wani abu da duk wani abu mai mai wato duk wani abu mai kunci annabi sallallahu alaihi wasallam yana nisantar da shi wa al'umma shi da biyan shi ne sauki da sauƙaƙawa yana cewa yassiru wala tu'assiru inna inna bu'istum muyassirina la mu'assirina kama kala sallallahu alaihi wasallam ku yi ma mutane sauki kar ku kuntata yana cewa wala tunasiru kuma kar ku kori mutane an aiko ku ne masu sauƙaƙawa ba masu kuntatawa ba au kama kala sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu lillahi summa salamu ya da mutum Allah ya tabbata a gare shi salatan ta kasance salati ne biha minni ila alamin rizqu albarkacinta arziki minni da gare ni ya tabbata il alam zuwa alam baki daya wannan yawancin duk abin da ake karantawa na addoyin shehu duk wanda ya aji hankalin shi ya lura sai ga Allah ya karba a mamaki saboda san alheri saboda irin gado na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake san al'umma baki daya Allah ya koshi yana mai rahama ga al'umma baki daya hakan nan gadan nan nashi da shehu yayi yake cewa yake son wa arziki ga baki ɗayan talikai ya kori talauci ga baki ɗayan alam wannan ya tabbata saboda yanzu ya karanta ka samu wanda suke karanta wazifa a ce suna da wani sanadi wanda ba bai dangane da shehu ba yana da wahalan gaske ka samu wasu masu wazifa ce ba wai almajiran shehu bane ba ba sanadu ba ba shehu ya basu izini suke karanta wannan wazifan ba ita wannan masu wazifan nan suna a duniya suna cikin wanda suka yi yawaita istighfari istighfari Allah tabaraka ta'ala yake cewa ta hanya wato yana muhaka koko yana hikaya ta kaula annabi nuhu yake cewa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ko roki gafaran ubangijinku na ce ku roki qultu sabbi rabbakum innahu kana gafara na ce ma mutane na ku nemi gafaran ubangijinku domin shi mai yawan gafara ne in kuka nemi gafaran shi yursilu sama alaikum idrara yumdidukum bi amwali wa banina zai muku madadi zai kara muku ƴaƴa dukiya wani sir sama alaikum idrara gashi sama kuma ta zubo ga ta mai yawan gaske ruwa su yalwa ta wata ko ina da ko ina to ashe in har wannan shehin ya kasance almajiran suka sun tuka duniya da istighfari Allah kaɗai ya san arzikin da Allah ke tun wa duniya albarkacin wannan istighfarin da suke yi kaga wannan za a iya cewa ta wannan huskan Allah ya karba addu'an shehu da ke cewa salatan wannan salati ta kasance salati ne biya albarkacin wannan salatin arziki ya tabbata ga alam da gare ni alaihi ma alil kirami wa sahibi salatan irin wannan salatin ta tabbata kuma ma al'ali alaihi sa annabi sallallahu alaihi wasallam tare da alaye alkira masu girma wa sahibi da sabansa salatin ta kasance salati ne biha ya baqaliyad dakku wal mahqu albarkacin ta dakku na irin na gargajewa irin kaman yanda annabi Musa alaihi salam lokacin da ya nemi ya ga Allah tabaraka wa ta'ala qala rabbi aryanzu ilaik قال لن تريني ألا تي لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى سيكا تو ونن فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا إن ونن دكن نشو يتي يبقى لي الدكن ونن دكن ta karewa cikin Allah ta tabbata gare ni wani mahaƙo da shafewa kasance duk abin da zan yi duk halin da nake duk kowane yanayi nake ciki in zama yana cikin fana'i wanda a ake ce mai la wanda la la baka a ba'dahu ko wanda ke tare da kullum mutum kai ya zama mutum yana kwan gaba yana kwan baya kullum mutum ya zama inda ya kamata ya zama kar ya zama mutum ya Allah ta bukali insani ba ya so kar wani mutum ya karkar wani aiki kana ganin kai kai haka har ka je ma ka rika ganin wai kama Allah wani abu alhali ko kai me naka duk wani abin da ka samu Allah ne da ya datar da kai ka samu duk wani abin da kai Allah ne ya datar da kai kai duk wannan ita ce hanya mafificiya ta nisanta duk wani abin da ke kama da ushubu da duk wani abin da Allah ba so اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أن تقدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين